أعوذ بالله السميع العليم وال أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على زال للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتون وحكم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قلب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق آتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السراد أئمة الشيعي دليلنا بهذا المحضر والفعل في نزرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه يوم muna zama na goma sha ɗaya a cikin jawahirul ma'ani jiya mun tsaya a wajen gayatul wa'azuwar taskiri wanda gararin hakan ya kawo mana yadda mutum zai ji tsoron Allah saboda komawa wajen Ubangiji. Idan mutum ya tsaya a rayuwarsa ta duniya ce, wadda da yake tunanin za ta ja shi ta kai shi ga manufa to baya kaiwa ya nemi yardan Allah ya koma ga Allah shine ainihin gaskiya domin a duniya darul fada wal akhiratu darul baqa'i babu wanda ya ga babu wanda ya zauna a duniya ya kai babu duk wanda ka gan shi a duniya to wata rana baya nan walau ishta alfan summa alfain ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabri da za ka yi shekara dubu a ƙara maka dubu bayan dubu wala budda min yawmin tasiru ila alqabri wata rana sai kaga an kwashe ka an kai ka kabari to abin da ya kamata wa mutum ya kiyaye wancan zaman akan wannan mintoci da zai yi a duniya domin ko ka yi shekara ɗari ne da baka kai minti baka kai minti goma ba a zamanka duniyar rayuwanta kawalwainiya ce abu ne wanda kaman a ce abincin da ka ci jiya ka ji daɗinsa yanzu ka sake jin daɗin ya wuce kenan to haka abin yake tafiya kamar baccinka yanzu ka ji daɗin baccin ya riga ya wuce sai dai ka ba da labari amma ba irinsa za ka ji shi kuma ba a cikin jin daɗin ka ke ba ma'ana to wannan ya sa mai hankali ya kamata ya dubi duniyan ya dubi lahira in ka zaɓi duniyar shikenan dama ubangiji yana da nashi alkawarin in ka zaɓi lahiran shikenan in ka zaɓi duniyan da lahiran kana ciki atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina rabbana in kuma rabbana atina fi duniya wa ma lahum fil akhirati min khalaq Allah ya kiyaye mu duniyan ka zaba to ka zabi fa daru hammin daru khidiatin daru kudratin daru daru hirqatin daru luqmati daru fitnati daru wabai duniya ce banda huzunu da bakin ciki hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min azzalili tasummu bi sihriha qaumun wa tu'ma wa hum mutahayyirun bila dalili sabauta ila dunya wa zallu billahi yasbu wa garraka min hasal wa batin wal harb ita duniya aqallu min alqalili domin ubangiji ya sanya ta a cikin kankanin abu karama ce kwarai mai nemanta yana shauƙinta a zallumin zalili ya fi kowa cutar da kanshi daga cikin kaskantattu. Ta sun mu bi sihiri ha ƙauman mutane da yawa suna shan maye suna shan gubanta da sir bisiriha qauman wata uma mutane na makanta bayan sun sha wa mutahayyiruna bila dalili zaka ga suna dimuwa na shan giyan na mayen giya bila dalili ba tare da dalili ba Allah ya kiyaye to abinda za mu ci gaba da abinda Shehu Tijani yake magana wa yuqalu inna awwalu ma yara ahlal jannati fil jannati maktuban farkon abin da dan aljanna zai gani a cikin aljanna a rubuce wa hadha sururu bi tilkal kuru bakin cikin da ka sha a cikin lahir a duniya to ga farin ciki zaka gamu da shi tashi kai sallah yi azumi yi zakka yi aikin haji sada zumunci yi gaskiya yi salati wa annabi yi istighfari yi yi yi ma'rufun damuwan da kake a takure kake yi to yau ga farin cikin to hada na'imu bi zalika ta'abu wannan na'imun shi ni'ima da ka samu yanzu bi zalika ta'abu wancan wahalar da ka sha ne shine aka baka wannan ni'ima la rahatun qaddun illa ba'da ta'abun ba taba samun hutu ba sai an sha wahala bayan wahala ne ake samun hutu a ta'abun tajidun raha tunjika min ta'abin a ta'abun wahala ce ta jidon raha take sa wahala ke sa a samu hutu wanda wannan wahalar take sa a samu hutu tun jika min ta'abin kuma yana hana ka tana tseratar da kai gabarin wahalar lahira wai yuqalu ana cewa inna manazilul jannati masauki aljanna tuda ala ala hasbil a'mali fid dunya masaukinka a aljanna aikin da kai a duniya ne ana baka ne gwargwadon aikin da kai a duniya faman kasara kusira lahu wanda ya yawaita a yawaita masa yawa in ka yawaita aiki a yawaita maka wa man qallala qullila lahu wanda ya kadan shi ma a bashi kadan wa qad yuta subhanahu liman sha'a min ibadi fi dari karamatihi Ubangiji kuma yana bayarwa ga wanda ya so, min ibadi daga cikin bayansa, fi dari karamatihi a lahira kenan, ma la ya hatsar bilbadi, abinda kwakwalwarka ba za ta iya kamawa ba, fadalan minhu wannan kyauta ce daga Ubangiji wa karaman da karamci. Izuwa fa'ilul muktari, domin shi ne ke aikata abin da ya zaɓa ya so, wala su amma ya kuma ba tambayan Ubangiji me yasa kai haka. mujarradin aikinka gashi nan kyauta kuma min fadalihi yawa kowanne an tsefe shi kenan mujarradin aikinka gashi kai aiki gashi nan to sannan kuma kyautan Allah za ku iya yin aiki tare da mutum iri ɗaya aikin gaba ɗaya amma daban kuma wannan hadisai sun nuna ai gabaki ɗaya saboda ba dole bane aikina da aikinka ko da mun yi daidai Allah ya bamu lada ɗaya sai an auna an ga meye takawanka meye istiqamanka meye ihlasinka cikin aikin da na wancan zai iya yiwa wancan yayi ɗaya ya fi ɗaya takawa ɗaya ya fi wani istiqama ɗaya ya fi gashi nan dai ƙala ta'ala ubangiji yana cewa wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna wa tilkal jannatu tilka aljanna wancan aljannan nan allati uristumuha wanda muke gadar da ita bima kuntum ta'maluna da aikin da kuke aiki da aikin da aikin da kuka aiwatar ne wannan akwai hadisi la yadkhulu ahadukum amalahu aljannata la yadkhulu ahadukum amalahu aljannata ɗayan ku aikinsa baya shigar da shi aljanna sai sabai suka ce illa sai Allah manzo Allah yace illa idza tagammadahu Allahu min fadlihi wa rahmatihi sai ubangiji ya lullube ku da fadalansa da rahmansa la yadkhulu ahadukumul jannata nan kuma yace tilkal jannati allati urisumuha bima kuntum ta'maluna zan ba ku aljanna da aikin da kuke yi can kuma yace ba wanda aikinsa yake shigar da shi aljanna karka tsabanin an yi karo babu karo saboda nin fadalillahi ne aikin kan karɓaɓɓe ne ko kuma a'a aikinka baya dawwamar da kai a cikin gidan aljanna amma kana shiga aljanna da aiki aiki na sa mutum ya shiga aljanna amma ladan aikin aikinka baya dawwamar da kai a gidan aljanna fadlullahi ne ke dawamar da mutum a aljanna domin in aikinka ne ke sa a shiga aljanna darul baqa'i ne ba a shiga a fita idan ka shiga aikin zai kare kaman kudin haya ne ranan da aikin ya kare to kenan zaka fita to zaman ka a cikin gidan aljannan ake nufi dawwaman ka a gidan aljanna ba aikinka bane amma aikinka na sa ka shiga aljanna dawwama gidan aljanna illa idza tagammadana Allahu bi fadlihi wa rahmatihi wallahu alam wa qala ta'ala tilkal jannatu wannan aljanna allati nuris min ibadina wanda muke gadarwa da bai mu man kana taqiyan wanda yake tsoron Allah wal ayatu fi hadha al ma'ana kasiratun ayoyi cikin wannan ma'ana suna da yawa wa kadhalika man arada tariqal qaumi haka nan wanda yake son shiga tariqan sufaye bainahu la tawassalu ila shannar ra'iyati minhu ba wanda zai zai ji kanshin ra'ihan ba wanda zai sadu da kanshin cikin sa illa bil jiddi wal azmi sai da kokari da himma wa tarkul ma'lufat ya bar abin da ya saba da shi wal mustahsanati da abubuwan da yake jin daɗi wa qadawul alaiki ya cire duk wani rataye-rataye wala awa'iki da abin da ke kansa wal iratu amma sai wallahi ya kauda kai da abin da ba Allah ba da shi ake kaiwa can babin shiga albabu luluji ila hadartur rabbi shine me al-iman wa taqwa don ka duba al-iman wa taqwa ko to zaka duba imani da taqwa da akwai aiki ai a cikin imani taqwa ma akwai aiki a cikin taqwa ai ko da كما قال شو الزروق كما ان شو الزروق يفتح رجله وأن لا ترى في الوجود إلا أنت وربك karka gani karka ga kowa a cikin kaskaunu illa anta wa rabbuka bi ma'ana kai wa kowa sallan gawa sai neman yardan zatin Allah shine ma'ana as-sufi gayatuhu huwa Allah shine ma'anansa as-sufi gayatuhu wallahu shi sufi ba abin da yake nema ya gane ko kuma ba abin da yake nema ya sa a gabansa sai Allah ba wai shi ne Allah ba a'a gayarsa kenan dalabul lahi subhanahu wata'ala wasu ila junaidu an tambaye junaidu shugaban sufaye radiyallahu anhu kaifa sabil ilan qidai ila Allah ta'ala ya zan yi wace hanya ce zan bi zuwa in samu yankewa zuwa ga Allah faƙaɗa ce bi taubati da tuba tuba ta zilul israri duk wani abu kaga man asarra manista gafara walau ada fi yau saba'i na maratan inda za ka yi zunubi ka ce astaghfirullah ai ka yanke mata tafiya in ka sake wani zunubin ka ce astaghfirullah ka yanke wa zunubin tafiya ba ka yi masa kuyudu ka tattare shi baka ba shi daman tafiya kawai ka yi iya shegen ka kawai ka ja ka shiru ba istighfari ai baka taimaki kanka ba balle saboda haka istighfari yana hana a ce mutum ya yi zunubi kuma Allah madaukaki zai ji kunya ka yi zunubi ka ce ka tuba ya ce ba zan yafe maka ba a Allah ba yi da haka da annahu jawadun karimun mai kyauta ne mai girma ne ka yi zunubi ka san kayi ka zo wajensa kuma ya ce a ban yadda ba Allah bai cika yin haka ba baya yi ma yace bi taubati tazilul israri yawan tuba shi yake gusar da cewa kana cikin zunubi wal khawfu tsoro yazilu taswifu yana gusar da saufa war raja'u kauna yufasu ala wasalikil amal yana tada mutum cikin aiki mashigan aiki والإهانة النفس بقربها من أجل كو بقربها من أجل وبعد من العمل شيء ولا كنشن زوشي بقربها da kusancinta min ajalin wa bu'udin da kusa da nesa min al'abali ya yana jawo yana daga cikin guri ne ila lau sai aka ce bi ma za yasul abdu ila hadha to ta ina mutum zai sadu da wannan kala sai ya ce bi kalbin mufradun da zuciya makaɗaiciya fihi tauhidul mujarradu akwai tauhidi mujarrada wato tauhidin sufai ita ke kira tauhidul mujarradun tsantsa wanda babu wani uh, kai da kawowa ciki kala abu sa'id al-harras shi kuma tauhidul mujarrad shi ga baki daya al-insanu yafna nafsahu an nafsihi zai zai zai fana'in kansa cikin kansa ne shi ake kira tauhidul mujarradu hatta ta'rifu anna Allah huwa eh eh ta'rifu anna Allah huwa al-ma'rifatu ta'til qalba min wajhayn sanin Allah yana zuwa wa mutum ne ta bangare biyu min ainil judi daga daga ainihin kyauta wa bazalil majhudi kuma da da kokari fa idza alima Allahu sirka idan ubangiji ya san bawa yana da gaskiya min ibadihi in ya san gaskiyan bawa futiha alaihi min hazaini gaibi sai Allah ya buɗa ma mutum taskan gaibinsa sai ka gane Allah ta nan waje alau min ahli qurbihi wa hizbi sai ya sanya ka daga ma'abutan kusancinsa cikin jama'ansa qala ta'ala ubangiji ya ce wallazina jahadu fina wanda ya kokari daga cikin mu lanna hadiyannahum subulana mu ne za mu nuna masa hanyar da zai biya sadu da mu wayan Allah shi kuma Allah lama almuhsinina yana tare da wanda ya kyautata kaga kai aikin kenan kawai in imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna amma ka samu ikhlasi ka samu takawa ka samu sidiku cikin aikinka wa alam ka sani raimakallah Allah ya maka rahama anna man kana lahu himmatun aliyatun wanda yake da himma aliya la tarahu yarda illa bi rutubis saniya zaka ga duk wani abin da zai yarda da shi ba zai yarda da komai ba sai abin da yake da daraja daga ubangiji madaukaki wa yusirru mimma siwa zalika yana nisantan duk abin da ba mai daraja daukakikken daraja bane bi ma'ana ba zai ji abu da ni abu zai dauki abu ne saniyatun aliyatun mai kyau yabi saboda hanyar tafiya kenan ka inan man kana komin kyan abu kuwa la'anna quwwatu nur domin karfin haske allati auda Allah fi qalbi wanda Allah yake ajiye a cikin zuciyarsa ya hamilu ala anya anifa min shay'in yarahu zai dauke shi ne zuwa kan abin da ya dace cikin abin da yake ganin sa bi nisbati ila ghairihi auduna da wanda zai nasabta shi zuwa ga gwaninsa ko kuma sabanin haka fa huwa abda fi mahallu taraki to wannan shi ne ake farawa ta hanyar taraki wa zalika kullu min fadlillahi wannan duka yana zuwa ne daga fadalan Allah ala abdihi gabawansa wa man kanat iradatu maulahu duk wanda nufin sa shine majibancin lamarinsa ubangijinsa fazibin na'imul muqimi to ya rabauta da ni'ima al-muqimi tsayayya wa nazara ila wajhil karimi zai kalla alwajahal karimi wato zai dinga kallon yaddan zatin Allah cikin aikinsa watan amu fi duniya watan amu zai ni'imtu fi duniya a duniya bi ma'arifatin da sanin Allah wal iman da imani wa fi tilka a cikin wannan bi rafa hijab kuma za a ɗauke masa hijabi wa shuhudul iyani zai dinga gane abubuwan da yake yi a ciki shine shuhudul iyani wa bi hadha akhadha sadatuna as-sufiyya saboda haka shugabannin mu sufaye suka dauka idza kanu ashad iz kanu tunda sun kasance ashaddu atba'an su ne mafi tsananta bi da lima ja adin nabi na sallallahu alaihi wasallam wani abin da aka ce gashi manzo Allah zo da shi to da kaga sun tsananta a cikin din abun fa kanu alallahi muqbilina da ga suna fuskantar ubangiji ne neman yardansa wa an shahu muridina duk wani abin da ba Allah ba da ga sun kauda kai kama huwa shayana kama yanda shehu mu yake wa imamana shugaban Abu Abbas radiyallahu anhu shine Abu Abbas Allah ya yarda da shi shehu tijani kenan fa innahu jama'a bainal ulul himmati ya haɗa tsakanin ɗaukakan himma wa hibzul hurmati da kiyaye alfarma wa nufuzul azmati da kuma zartar da azmaniya wa kullu man lahu nisbatun sahiyatun da duk wani abin da yake da nisba ingantacce fa huwa ala manhajihim alqawiyim yana kan wannan matafiya matsayi tsayayya sa'iran akan sai yake tafiya wa ala ma hum alai yana cikin abin da yake kai min alkhulqi alhasani daga ɗabi'a mai kyau da'iran yana juyawa wa alamatul intifa kuma alama ne na amfani wajudul atba'i da kyautan nan na biyayya fa natijatun ulul himmati shine natija na ɗaukakan himma tazharu ala zahiri wanda take bayyana a zahiri bi wasun khidmati da kyakkyawar hidima wa man shakara ni'imata wanda ya godiya cikin niman da Allah ya bashi sarrafa fi da'atin mun'imud da'iman wato godiya cikin niman da Allah ya baka to a ga ni'iman da aka baka a ga kayi amfani da shi cikin abin da Allah yake so eh sarrafa fi da'atil mun'im ad-da'im a ganka Allah ya baka kuɗi to ka sarrafa shi cikin aikin alheri ba Allah ya baka kuɗi ka sarrafa shi cikin saban Allah ba wannan ba godiyar ni'ima bane kafirci ne amma ba kafirci kuma na fita daga musulunci ba kufurun ni'imati kenan alam tara ila rabbika alam tara illa zina baddalu ni'imatillahi kufran shi to wannan shine wa ala qadar al'azaini gwargwadon girma tatil azaini kai ma ake maka gwargwadon yanda ka dauki Allah gwargwadon yanda Allah shi kuma zai yi maka wa anna sheha shat janar diranu mimman badal al-majhud yana daga cikin wanda ya ya bayyana juhudinsa fi da'atil ma'budi wajen bin ubangijinsa wa min ma talaba ilm yana wa min man talaba ilm yana daga wanda ya nemi ilimi fi bidayatihi a farkon neman ilimin sa lil qiyam bi da'ati ya tsaya da bin Allah wa ibadati da ibadarsa la li tawassalu bihi ba dan ya sadar da shi ba ila ba dan ya sadar da shi ila shahawati zuwa abin da yake sha'awa ba ai ibada aksari kai ne za ka tsaya a kansa har ya zama abin sha'awanka ya zama ƙurratu ainika amma ba haka ba kusan a tattakure ake yin sa mafiya yawa wani ma ya ji kiran sallah sai ransa ya ɓaci sai ya yi tsaki tukunna zai je yi amma dai an takura mar yana cikin wani hira an yanke yana cikin wani abu an yanke yana kasuwanci an kira an ce ya bar kasuwancin ya zo nan sai jin ce su sa ina su akwai wanda suke cewa ma lokacin sallah akwai lokacin ramawa amma wanda ya kama ku biyan bashi in baka karba ba ba za ku sake saduwa ba in ya tafi sai ka neme shi saboda haka bari a kama wannan din wancan din Allah ya yi hakuri duk akwai masu irin wayannan to ba za ka hada su da wanda suka sarrafar da lamarin su wajen Allah ko me aka zo da shi ka aje in za ka yi mu'amala da su ka yi ba za ka yi ka bari Allah zai turo ni wannan shine asalin imani sabiti wanda ya ji bayi da wannan to ya tabbatar da cewa yana tafiya ne a gurgu eh ka yi mu'amala da Allah lokacin da abu ya zo ga shiga na Allah ga wani ya ce to ko da karatun Qur'ani kake Allah ka ce karatun Qur'ani to ka kira sallah ka ce bar karatun Qur'ani kuma wancan ko me kake saboda wannan inna salata kana inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sai dai yanzu da yake an hargitsa sallan daga shekara arba'in zuwa yanzu an hargitsa ta da masu yin sha biyu da masu yin sha biyu da rabi da masu yin karfe daya mu kuma muna sallan gado abinda muka samu yayin mu akai domin humul haya'u domin rayayyu ne muttabi'una lisunnati arifuna alimuna arifuna al-awqata malaman sanin lokacin ne gaba ki daya saboda haka su kuma zaman da suka yi a kujerarsu mu muna kai wannan ɗin muke fatan mu rike mu koma ga Allah watakila wani ya ji ce mun bi na iyayenmu an ce kar abi iyaye ba ko ne ya kace abi ba an ce abi iyaye ne ma eh abi su cikin abin da suke ko faskuru la ka zikri abaukum aw ashadd zikra saboda haka umarnin bi ne as-salatu az-zikru ne sannan al'auƙatu zikiru ne ma'arifa ne sannan kuma wa'inda suke yin sallar ƙarfe goma sha biyu da sauransu ba kowa bane ka ajiye shi ka tambaye shi a rana take tafiya zai iya gaya maka dukkansu aksarinsu mu'allakai ne rataya su kai masu fushi da fushin wani ne wannan shi ne iyayenmu kuma malamai ne na sanin kowane minti ɗaya kowane haimaniya na second sun san me ake nufi a lokacin aka yi shi second ba ma iyayenmu ba bi ni'matillahi nashkuru mu ma mun san wani abu a cikin wannan a kowane lokaci a cire agoguna a watsar a tambaye mu yanzu rana a ina take a ta ina take muna da abin da Allah ya sanar da mu za mu ce yanzu a waje kaza take kuma tafiyar ta a kaza ne taurari kaza ne saboda haka in kaza ya haɗu da kaza kaza ne ko da an yi kwana biyu ba fito da rana ba in Allah ya yarda kuma an kwace waya balle a ce sai an gwada da hasken rana za a iya sani saboda haka iyayenmu su ne malamai akan wa'annan ulumu saboda haka su ne aula bi annati biyahum mu bi su cikin ma'arifansu da saninsu Allah taimake mu na'am bal amila fi bidayati mutum zai yi aiki ne a farkonsa a latta sihir taubaci don ingantar da tuba yi shiru da da shar'anta fi ɗari kafi a hanyar da yake kai bi hibzu shari'a da kiyaye shari'a wa hududuha da iyakanta wa nafai iradati ya kore iradan manufansa wa kadai an nafsil huzuz an nafsil huzuza ya korewa kansa al huzuza wal alaiki rabo da rataya wan kada ila lahi ya yanku zuwa ga Allah bi mura'ati haqqihi da kiyaye haƙƙin ubangiji fan kashafat lahu al haqaika to anan ne sai a bude masa haƙiƙa fa tawajjaha bi kulliyati ila maulahu sai fuskanta da kulliyarsa zuwa ga Ubangijinsa, ba ka fahu kullum ma shi to Ubangijin kuma ya isa masa duk abin da ba Allah ba. Wata faharahu sai ya zamo ya samu kogi fi gara ibu rumi cikin bakin ilimai wadda ka'i ulfuhumi kuma sai a ga in ya zo yana magana sai a ji iliminsa kamar bakon ilimi ba a san shi ba kuma ba a sa ture shi ba. wadda ƙa'ikul fuhum kuma za ka ga ya fahimci abu siriri ɗaiɗai kai ka fahimci abu a dankare amma shi ya shiga cikin abin ya yi wasa da abin ya fito maka da halal a cikin haram wannan baka sani ba wa gabdu tsarfi an al'akawan ya rinsa idansa gabarin kaunu jumlatan na tafsilan da baki ɗaya da kaɗan wani kada ya yanke komi ila maulahu ubangijinsa shine a gabansa wata batil ilahi taftila kenan ka yanke komi Allah shine manufa wa bil jumlati a jumla fa shawar radiyallahu anhu shaw tijani min azab al aimma fi waqti yana daga cikin masu girma cikin shugabanni a lokacin sa wa min ma ajma'a al ulama yana daga cikin abinda malamai suka hadu ala ta'zimihi a wajen girmama shi wata ƙirihi da ganin girmansa wallaha as'alu Allah muke roƙo an ya hakimu lana ya cika mana bi ma hatam bihi li awliyayi cikin abin da ya cika wa waliyansa wa an yaj'al al khayra ayyamina ya sanya mafi kwanakin alhairin kwanakinmu wa as'adaha mafi arzikinta yawma liqa'ihi ran da zamu gamu da ubangijin bijayi na hubatul awliya albarkacin tatattan waliyai wa hulasatul ashiyayi da tsarkakakken zababbu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yawm liqa'i wa ma bidayatu to bidayan shauti jani mun yi nash'a za mu yi bidaya nash'atun daban tasowa bidaya kuma daban wajen aiki fi tsariki a cikin tsarika wa kaifiyata akhzihi iya ya yadda shaud ya ne karɓar ɗariƙa ala ta haƙiƙi fa yana ma lamma tufiya walidu lokacin da mahaifin shaud ya ne koma ga Allah baki ala halihi min qira'atul ilmi wa tadrisi sai ci gaba da zama wajen karatun qur'ani da karatun ilimi makarantu daban-daban na neman ilimi shaud jani mahaifinsa ya koma ga Allah shekara goma sha shida shekara biyar yana neman ulumu kuma shekara bakwai ya hadace alkur'ani ya shiga cikin wannan ulumu wata kari dururuhu wata dawini ya shiga cikin wato haduwa da da mamakon ulumu dururuhu wa tadwinuhu fi baladihi a cikin garin aina mazi su martahala sai ya fita ila nahiyatul magharibi ya yi wajen magarib pass wajen pass wa ahwaziha sanatan ida wa sab'ina wa mi'atun wa alf yana da shekara 21 kenan shekara 1171 samiya fiya shay'an min al hadisi ya ji wani abu wanda ya ƙara akan abin da yake da shi daga ilimin hadisi wa bake julu sai ya tashi yana yawo bi kasdin ziyarati yana tafiya ziyara walbasi yana bincike ala ahlil khairi was salahi an hada ilimin zahiri an hada ilimin zahiri domin shigar sa pass kadan ya karu daga abin da yake da shi na daga ilimin ilimin zahiri wato ya karu da waɗansu bangare akan ilimin hadisi wanda ya riga ya same shi a shekara 21 waddin yana neman ahaduddin hairi wassalahi waddini walfalahi wato wato dalabu kullu abidin awahin yawa dama idan mutum ya samu zahiri to ya samu kayan aiki sai ne sai kuma a fara aiki shi yasa aka ce bidaya wajen tsayawarsa baya nunawa cewa da baya yi a'a da yaro ne bi ma'ana yana babin shari'a ne yanzu zai ɗungurungun ya shiga cikin imani wajen tashammuri da zage dantse wallazi na jahadu fina kenan to za a shiga wannan babin ne wallazi na jahadu fina lana hadiyan na subulana yana so ya shiga ya shiga madaras madarasatun ko madarisun to yanzu zai shiga kuma madarasatun wattaqullaha wa yu'allimukumullah wancan ya shiga duk ya gane abubuwan da ake nufi a shara'i yanzu yana son ya shiga haƙa'iku zai shiga imanun haƙa'iƙun an gane ko falakiya rajulan bi jabal zabi ya ya shiga ya gamu da wani mutum a wani guri ana ce masa jabal zabi min ahlul kashfi kaga ai an fita daga wancan babin kenan ko an koma za a shiga cikin abin da ke gigita hankalin mutane saboda wannan wan ilimin shari'a ne bi ahlul kashfi yana min ahlul kashfi fa ashara lahu bi rujui ila baladihi sai ya ce koma garin ku akwai abin da zaka sake nema a garin tukuna kafin ka fito wa abarahu ya bashi labari annahu sai yakunu min amrihi ma huwa bi sanadihi duk abin da kake nema Allah ya nuna mun zaka samu eh duk abin da kake nema za ka samu amma ka koma garin ku falan yalbis sai bai zauna a jabal jadidin ba hatta raja alibalidihi sari'an kaga dama to da ya fara ce kai kai waye in fito kwanan nan ka ce kaza kaza saboda mu muna neman kaza kaza ne kaga ilmul muquli kenan yawwa wannan ilimin jayayya jidal so yawwa zai ce ai ai Allah ya halatta min fita in je ne fasiro fil ardi fanzuru yayi ta mafadan abin da zai fada saboda yana da bakin fada to amma nan ba wannan bane zaka ga mutum ne mahaukaci ba lafiya bai kalle kai faɗa wata magana eh kamar yanda aka yi wa kansusi lokacin da yake dariƙan arusiya ne ko kadiriya yana a rusiya in sun gamu da wani mutum gashi kamar ma wani ce ka gan shi sha sha sha ga gidan da zaka amfana ka tsaya kana tawagar da kanka shi kuma yace bai san dalilin da yasa yake zagin shi ba kullum in sun gamu sai wannan mahaukacin ya zage shi kullum ce ga gurin da kake ka tsaya kana ta wahala shi kuma bai ce masa menene ba saboda yana ganin sa a mahaukaci ranan sai Allah ya kawo inkishafi sai kan su sai karɓi dariƙa yana fitowa sai zuwa gama da mahaukacin ce ko kai ba yau ka shiga gidanka to irin wayannan to akwai su da yawa a cikin bayan Allah za ka gan su siffar ma'aukata ba ma'aukata ba ne ba ma'aukata ba ne amma kai kuma ba za ka je kusa da su ba saboda rashin rabo idan kana da rabo kuma sai ka je kusa da su in suka faɗi magana kuma sai ka zata sai ka kuma ka shiga aljanna tun daga duniya na'am na'am suna nan da yawa suna nan da yawa kashi kashi suna nan a maza suna nan a mata Allah ya watsa su cikin duniya kawai saboda gyara ne yawa in ka cancanta abinda dai ake so mutum kar ya kalli kanshi ya yi wa kanshi sallan gawa tukunna ya fara kashe kansa kar ya bi hawa mutuba'an nafsun din nan kar ka ji ta kawai in ka saurara za ka ga ana za ka gan su wani ma za ka ga ya zo maka ba siffan musulmi ba ne amma yana gani zai faɗa maka kuma ya ganin in ya faɗa in kuma kai musun da zaka gwada sai ya baka labarin abu da kai a cikin gida kuma ka kai kadai ne wataƙila ma kai gwauro ne daga ki din ɗakin kama na ajiyonka amma ya faɗa maka abin da kai kaga ai dole ka gane akwai wani magana eh to amma yanzu zai ce to boka ne yayi bugu to in ma boka ne na ce sai ka zo masa tukunna wannan za ku gamu ne wani kuma za ka je masa ne hakan duk yana faruwa ana saurara a gane maganan Allah a baki wani lokacin kuma a jikin yaro yaro yaro yaro haka sai ya faɗa maka maganan kuma maganan haka take kai kuma ya ce kai da Allah kyale shi ai mahaukaci ne ko yaro ne wannan yaron ne zai gaya min kaza ya faɗa maka kuma ka ki ka sha wahala sai ka yi aikin shekara biyar ko shekara uku tukuna ka gane ka dawo wanda da lokacin ka ɗauka saboda imani da ka zarce to amma saboda an maka kyautan baka sa maka kyautan ba sai a sake rufe kofan sai ka sake dawowa sai ka je kai ta nema kai ta nema sai ka nemi kuduri gashi nan gidan ku kusan daya amma baka yadda shi bane ka tashi ka tafi Lagos da Ibadan ka tafi har America kana neman shi kuma gashi na kusa gidan ku in shi ya ga maka shine daga ce kai kana kallon shi a dan iska ko kana kallon shi ba da kudi ko kana kallon shi ba malami ba duk irin wayannan nan gyaran zuciyar da ita ce Allah ka ba mu kuma sa'a yawa wa haraja qasid albaladi al-abyad bayan ya dawo garin ya zauna sai sake fita ya tafi balad al-abyad fi nahiyatu sahara a cikin sahara ne garin da kasan da yake allati biya darihul wali al-kabiri anan ne akwai kabarin wani wali mai girma qurbu shair sayyidi abdul qadir bin muhammad al-mulakka bi sayyidi sheikh sunan shi kenan fama kasa hunarika hamsatu a awamin ya yi shekara bakwai bayan ya dawo gidan lai kira'ati yana karantarwa wani ibadatu da ibada wata darisi yana karantarwa wata tilawci yana karatun qur'ani wa fi hadhihi mudda a wannan zaman wasala ila badadi aina madi sai ya tafi garin su aina madi tasdiqa lima akhbarahu bihi alwali almuqaddam wancan makashufin wali ne wanda ya bashi labari a jabalu zabid yana gaskata abin da ya koma gurin warja ila makani ya koma gurinsa bi zawiyati shayil mazkura a wannan zawiyan na shi wannan shayin su marta halalin ha daga nan sai sake tashi ila til misali magari wa qama biha ya tsauna a can lizuhudatin yana zuhudu wal ibadati da ibada wata darisi lil ilmi hadisi yana karantar da ilimin hadisi wa tafsiri da ilimin tafsiri wal ifada kuma yana ba da fa'idodi yadda za a gane yadda abin yake hatta al'ulhima sayidina ma ulhima har aka masa ilhamin abin da aka masa ilhami wa karrafi sadrihi ma wa kara aka tabbatar da abin da za a zaunar masa a cikin zuciya irin abin da ya tabbata a tabbatar masa wa zahara lahu ma zahara abin da ya bayyana ya bayyana ma a hallahu Allah bi sariƙi inati abinda Ubangiji yake son ya zuba masa da sariƙo inayatihi a nan gurin tilmisani magari an gane kyautan da aka masa wafai yadda karamatu karamarsa kuma ta watsu na fada ya daihi ne mala daihi ya karar da duk abin da ke hannunsa wata allaka himmatu al'aliya billahi sai himmarsa abin da ake nema kenan tara ta da Allah wani hiyash ilai ya tare zuwa ga Allah wal uqufu ibadi ya tsaya kofan Allah wal uqufu yana ibada uqufi ya tsaya uqufu aiki alai fajarrada nafsu min al alaiki tajridan sai ya fitar da kansa ga dukkan wani alaik tajridan kawai komi nashi kawai min Allahi ilallahi ne. Wa kada anil alaiki tafridan yanke ta gabarin wani alaka tafridan wajen kadaituwa saboda bayi da mata bayi da komi. Wala bisa min jadidin taubati jalbaban sai ya shiga kuma tuban tuba a taubatu min taubati tuban tuba tuban da da yayi yana ganin daman imani yana tafiya gare ka duk tuban da kai zaka ga tuban da kai shi ma yana neman a masa tuba domin ka sake ka tuba ka yi wani aikin kuma ka tuba ka yi wani aikin to yanzu za ka tuba wa wancan tuban kar Allah ya ɗauke ka a matsayin kuskure ce a taubatu mina taubatu kenan eh tuban tuba jilbaban ya sa masa jilbabi washan mar'an sa'idul jiddi tawwaban ya sa gaba yana tuba ma'ana duk abin da ka tuba la tarju ilayhi abadan sai ka aje shi wannan na bashi kenan har abada ba zan dawo ba na masa sallan gawa na kashe shi ba tuban balle kuma tuban mata eh sai ta ce astaghfirullah ba dan kaza ba eh sai ta yi istighfarin daga baya sai kuma ta faɗi sharrin abu sai ta yi istighfarin take faɗin sharrin maimakon a yi sharrin ne a yi istighfari to mata sai sun yi sai sun yi istighfarin tukuna su kawo sharrin kuma daga baya tuba mata kenan eh to amma da su yi in sun faɗi ce Allah na tuba ba dan kaza kaza kaza kaza ba sai ta ce Allah ta tuba sai kuma ta kawo sharrin daga baya ai Allah Allah ma wani suke yana cewa ma ahala maka ya rabbi mamakin haƙurin ubangiji Allah yana da haƙuri ya ajiye abubuwa daban-daban duk kuma don a gane shi fafatar Allah alaihi sai Allah ya masa fatahi limasiri abuwali wato ta wajen makoman ƙofofinsa wa zal anhu mani'an Allah ya gusar masa da abubuwan da ya hana wa hijaban duk hijabobin aka gusar masa fa akabba ala sha'anihi ikibaban sai shehu tijani ya tsaya akan manufan Allah akabba ala babillahi ikibaban duk lamarin sa ga kawai Allah ne Allah ne wan wa an saba ilai insibaban wan wan hashya bi kulliyati ilaihi ya tsaya ya tare wa aqbala bi qalbihi wa qalibihi alaihi da zuciyarsa da jikinsa ya fuskanci Allah wannan baza kullu amrin dunahu duk wani abin da ba na Allah bai watsi da shi min halikin nan daga halitta awail sanatin ihda wa samanina wa mi'atun wa alf yana shekara nawa 31 kaga ba karatun ba aikin karatu daban aiki daban to wannan an shiga babun aiki ne kaga ya gama hada karatunsa shekara nawa ishirin da ɗaya sannan ya shiga neman ibada zunzurutu ya yi ta'alliki da Allah shekara goma ibada zunzurutu in aka bi wannan a tace ta tukunna in an bi wajen kiyamun laili in an bi wajen nafila in an bi wajen karatu na ibada in an bi wajen wannan in an bi wajen wannan kowanne ana tace shi ne a shi saboda in an tafi a wulaya ana son ka gane wani abu ne kai ka tsaya a kan shi da'iman wa abadan to shine ai a baya yake cewa alhamdulillah min ɗabi'ati yana daga cikin ɗabi'an da ayi ka san sai ka yi aiki wa Allah kake gane kanka a wajen Allah da gane mun yi magana da shewa aminu bauchi Allah musu rahama yana cewa ya yi tafiya ya samu kuɗi dubu ɗari irin na wancan zamani sai ya ce alhamdulillah yanzu zan fara ajiye kuɗi sai ya buɗe gindin akwatin sai ya ɓoye kuɗin ya ce masu zuwa su ziyarce shi su ba shi naira naira biyu ba wanda ya sake zuwa ya ba shi kowa ya zo ya gade sai ya tashi kowa ya zo ya gade sai ya tashi sai ga to shi kuma yana ganin zai fara ajiye kuɗi ne sai da aka daɗe sai ce to na gane na gane sai je ciro kuɗi sai fara ci yana cin kuɗin sai kuma in aka zo aka gari sai ba shi sai ce to na gane Allah baka son ajiye kuɗi to ko yanzu za su shiga uku saboda haka shi yace duk abin da ya zo mar kawai zai kashe ya gane manufarsa da Allah to haka ake haka ake akwai abubuwa ko a ibada ne zaka gane kai ne zaka gwada abun in ka gane sai ka gane to Allah baya nufin ka da wannan yanzu misali ni mun bar kasuwa ni dan kasuwa ne ina da jari ina da tayu amma din aka zo aka sayar da tayin sai a karɓa bashi ba za a dawo da shi ba in na zo na yi magana sai a ce ba mu da haƙuri kowa kuma in aka in aka sayar da nashi za a bashi kuɗin sanu ga yaran mu in suka sayar da tayin a lissafi muna da kuɗi amma mun zo karɓan kuɗin kuma sai a ce kuɗin bai shigo hannu ba to sai na je na sayo shehi namu na ce ga abin da yake faruwa sai ya shiru sai ce mala ya rasu yanzu akwai sauran kuɗin a kasuwa ya ce akwai ya ce to ka je ka sayi fili ka aji ya ce wannan shi ne zama ka lafiya amma ba haka ba abin ba zai yi ba wannan dalilin kwashe kuɗin ke na je na sayi fili a drop terminal a lokacin na dubu ɗari uku da sittin wajen shekara ashirin da bakwai baya wannan sai muka gata kawai mu koma makaranta mana shine muka dawo makarantan kuma aka kuma ana ta sallah ana ta salati ana ta sallah ana ta salati sai mu gani ba a san mu da kasuwan watakila da muna kasuwan da komai ya wargaje amma da aka dawo kan kuma sai aka sake daukan wata hanya amma muna da ilimin kasuwancin kuma ga wani abu da kuma za a kara mana wanda za mu yi mu'amala da al'umma ta wata hanyar daban to mutum bai gane haka ba sai muka ce a dole mun yi kasuwan to kullum an dinga faɗa kenan ana zuwa police station kana da lauyoyi wanda za a tsare ka kuma babu wani abin da zai faru ka gama tsallan ka tashi biyar maluna Allah ya kiyaye dole mutum ya nemi sanin me Allah yake nufi da shi to in ka zo ka shiga cikin wannan aikin kuma to shi kuma sai ka duba wani abu ka fi tsaya tsayawa akai wani abu ne yanzu a cikin abokananmu akwai wanda in ka ce ya yi salatul fati dubu biyu ka haɗa shi da bala'i kamar tijjani abdullahi amma in zai nafila raka a ɗari zai amma wuriji ba zai iya ba ta cikin kuma akwai wanda zai iya haɗa wurijin da nafila kamar ma antaniyu eh zai iya wurijin zai nafila zai kuma masu yawa kuma zai iya riƙe wuridi yana karantawa shekara ishirin bai canza ba ni kuma ba zan iya wannan ba in na yi na gaji zan ajiye shi fakin ɗin san ɗauko wani ci gaba ɗauko wani ci gaba haka wanda na rike kawai na wazifa ya isa sai kuma wannan aka zo da a rati a mutum kafin mutum ya zo ya samu istiwa inda zai tsaya shi yasa shehu jami ke cewa wa min ɗabi'ati ni abinda na fare shi ba na barin shi to in ka zo ka shiga cikin irin wannan kofofin da za gane za ga wurin yana cusuwa domin na gane akwai wurin da in kai kai za ka ji ka cika ƙaruwa ba zai yi ba kana cikin ɗaukan wurin za ka yi sai ka ji ka ka koma can kuma wani ba sai ka kwamfuta kunne ka ji kamar ka ɗan sassauto sai kuma ka sake zuwa ka jona to akwai wanda kuma kowane lokaci ko sun cikan suna cikin wurin ai ka san akwai bambanci to haka irin abubuwan suke gudana saboda haka duk mutumin da ya ji kansa su wurji ana kosawa da shi kuma mutum yana son samun sabo to in ya samu in ya watsar da wancan to wani ana yi ne dan ranar tashin kiyama a ce kayi kamar shehu abdullahi baban shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sirru ziyara ko fatiha tu bin ismi so ɗaya taɓa karanta a rayuwarsa saboda sharaɗin alola da tsarki shi kuma yana babin taimama ne tun da yana babin taimama ne to bari ya karanta sau ɗaya ya sa aka wanke gidan aka share gidan gaba ɗaya aka haɗa wuta bahor aka sa turare adar ya zo ya karanta sau ɗaya to wannan karanta sau ɗaya shi zai dinga maimaita kansa ya tafi kenan saboda aka so ɗaya karanta kai ka karanta so dubu to akwai irin wayannan gabaki ɗaya daban-daban to dole sai kana cikin mazaje tukuna za ka gane in ka gane sai ka ɗauka kai kuma a ina ka tsaye da kai an fahimci abin nan ke nufi wallahu alam eh wannan maganan dole jawarul ma'ani dole za ta buɗa maka abubuwa ne da yawa wanda ana son ka gyaru ne ba ka ji labari ba ba labari ake baka ba a'a ga yadda shugaban mu ya tafi kai kuma me kai lokaci Allahu akbar Allah yayi mazaji sun wuce kofar tana nan a buɗe ba a rufe ta ba ba kofar annabta bane wilaya ce ba za ka yi idrakin kujeransa ba amma kuma za ka hau duk inda za ka tafi wanda in ka je ka zamo daga cikin minal muqarrabina wannan shine Allah ka ba mu fan jama'a alallahi fi halihi ka gani dukkan halin sai ya tattara wajen Allah wajadda kuma yayi kokari fi sayrihi wa tarhalihi cikin tafiyansa da kaiwa da kawowarsa falahat alaihi mabadi'ul fatahi to daga nan sai fara ganin walƙiya mabadi'ul fatahi kenan wa bawariquhu da walƙiya da fatahi wa zaharat alaihi hawariqul adati yana shekara 31 hawariqul adatin suka fara bayyana fi mabadihi cikin mabadil amrihi kenan suma lam yazal halahu halinsa bai gushe ba yi kawai da yana karuwa yana karuwa kana kara aiki Allah yana kara maka in ima rufa sayarallahu amarakum lillazina ahsanu husna wa ziyada hmm? wa yazdadu hatta haraja an kulli ma'alufin wa mu'tadin duk wani abin da ya saba da shi na baya duk wani abin da yake al'ada ne sai ya ciru sai ya koma kawai ya koma ma'alufin da rabbi mu'tadan bi amrin rabbi abin da Allah yake so kawai yanzu ya fita daga da yana da sha'awan kaza to yanzu sha'awan sa ya koma ga Allah da abubuwansa kaza ne yanzu ya koma ga Allah haka ya koma falan yazal bai gushe ba yarta kidi himmati himmarsa tana karuwa yana karuwa wa maulahu ya jazibu la daraji ubangiji yana cewa zo zo zo zo zo zo in jizabi kenan eh an riga an zo wayo ko waya hippu bi inayati ubangiji yana bashi yana kewaye shi ko yana yana bashi tsaraba da inayansa wa fadali wa karami ila an balaga mar maratibul aliya har ya kai gurin da ya kai wal muqamati saniya da makani madaukakiya wa wasalal muniyatu wal mushtaha ya sadu da abin da yake guri da iya isan matuka wa anna ila rabbikal muntaha Allah shine gaba Allah shine gaba ma'ana ba a kure Allah wa min azima adadihi yana daga girman ladadin shehu tijani ilai shuhudi fadal sayyidihi saboda ganin fadalan shugabansa wa mannihi da baye bayan da ya masa annahu lamma atarahu min al-ahwali lokacin da ubangiji ya zabe shi daga cikin halaye ma atarahu ya bashi wannan zalabi ma atuhu ya saukar da shi gurin da ya yanke annafsi wa hawahu daga barin son zuciyarsa falamma ahassa bi zuhuri zalika da ya ji motsin ya samu samuwan ƙurbu tsakanin shi da rabul izzati an gane domin mutum yana iya ganewa za ka ji akwai abokan mun ce wani lokaci sai su ji ga annabi kusa da su haka eh akwai wani aboki na halifa a katsina mahaifinsa kakansa shine malaman shehanan nan yawanci su shewa a tiku duk gaba ke daya ya ce wallahi wani lokaci sai ji manzala ne ke cewa karanta kaza cikin sura kaza sallan ka karanta kaza a sura kaza karanta kaza ya ce ya hissu bi annahu qaribun minhu ne to shine wanda wato abinda zai dazu nake faɗa اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من اللجن صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد wannan salatin kowane kwanan duniya sai ya yi dubu goma da na zo na iya kokari na in haɗa dubu ba yiwa amma kullum sai ya yi dubu goma ya fi shekara goma sha biyar kuma bai taɓa fashin kwana ɗaya ba ta ina za ka yi daidai da shi salatan tamla'ul azala wal abada azzamana wal makana salatu ta ce ne fa kullum sai ya cike duniya farko da ta, da bidaya da nihaya a ɗaya sai ya yi dubu goma shekara goma sha zalika fadlullahi to idan ka zo kai kace za ka yi sai ka duba kujeranka ne in ba kujeranka ba ne sai ka zaga ka lallaba ka kai ta nema to wani shine ijtihadin wanne ne naka wanda zai zauna ya istiwa'i a cikin ka ko ba lafiya sai ya yi ko ba lafiya sai ya yi to irin wa'innan idan Allah ya ba su abu ta yaya za ka yi ka in ka ce ga abun kaza kana ganin shi daidai da kai ne ina ba daidai ba ne zuciyar an buɗe an wanke ta ba irin ka ba ne ya yi abin da aka sami kusanci aka yarda da shi kai baka je wannan wurin ba ka shiga kofar ga kai kuma kaza yanzu wani aka ce mai salat ba dubu goma goma ba ma mai tafiya da fuka-fukai ba ai ba kowa bane Allah ce na kewa Allah ba mu albarkacin su min al-ikhwan daga cikin yan uwa wal ashabil sabai allazina hunalika wanda suke wannan kujera na hawa zajara ya yi hani ya yi tsawa wa sharra da ya kore wa nafara ya tore wa gazi ba gadon shadidan ya yi fushi fushi mai tsanani wata walla anum sharidan ya kau da kai gabarin su ya na kora sabanin duk mutumin da ya saba daga wannan matafiya wa kana tatilu fudu lidiya mutane suna zuwa wa fudu liziyarati wa akhadha anhu sun karba dariqa a wajen shi wala ifadatu da bada fa'ida fa kana yamtani min dalika kullu imtina yana nuna musu da ni da ku duk ɗaya ne wa ya ƙulu kulluna wahidin fil intifai ai duka mu ɗaya ne duka mu ɗaya ne haka ake so mutum ya zamo kar ka yi zaton cewa dan ka zamo shehi ko ka zamo murabbi ko ka zamo abin nan kai tsammanin duk wanda kake tare da su ka fi su idan ka haka ka yi girman kai ba haka ake bukata ba kai da su abokanai ne in an je can awari yau sun sun ga fifitan a wajenka su yi abin da za su yi amma kai ka ɗauke su duk abin da ya zo dai na sabawa kar ka so ka gan su da shi ka cire su da kai kar ka sa musu ido ka kyale su abin da ka san kai ka sani to ba daidai ba ne to amma ba wai muzure ne kaza da kaza ba ba haka ba ne da yawa ana samun muridi ya fi shehin a wajen Allah shine kuma muridin a zahiri amma kuma shine shehin a baɗi eh Allah taimake mu fala fadlul li'adin alal akhar haka shi wajeni ke faɗa babu wani ɗaya da ya wuce ɗaya duk da awatul mashiya haji dan ka ce an ce maka shehu illa su li ibtidai sai dai mummunan farko kawai falamma hada qasabu sabqi lokacin da min fi kulli fadilatin lokacin da ya zamo ya san cewa duk abokan tafiyan ya wuce su wata halla zahiran wa batinan ya tsarkaka zahirinsa da batini bil hulal jaliya da irin adan nan na ɗaukaka aljanila mai kyau walam ya fuka lahu min matamannahu bainal anami ya zama babu wani abin da yake nema a cikin talikai illa alhajj ila baitul haram sai zama babu abin da yake bukata sai dai tafi aikin haji sammat himmatu ila talabi shikenan sai fara yana shekara 31 sai fara tunanin tafiya ne aikin haji wa tahsiru ardihi don ya sayar da abin bukatarsa wa kana da'iman yarsalu ibanu kowane lokaci yana ajiye abin da yake neman bayana wa waqatu wa awanu da lokacinsa da zamaninsa ila an ata har ya tashi fa kama ala saqil jiddi ya tashi ya tsaya da kafansa kokari kenan wa tashmir wa nahabat bi himmatu lil masiri sai ta to tafiya ya zo barin tafi fa ka da radiyallahu anhu tatta'ahu bi warahili sai shautu yani ya tashi cikin tattali da tafiya wa halafar asha'ira wal qabila ya bar waɗansu ƙabilu da ƴan uwa fama qarra lahu izaka qararan ba shi da mazauni menene mazauninsa ina ne manufarsa ila an hajja wazara sai ya je ya yi aikin hajji ya dawo tukuna ya san a ina zai zauna wata raddada bainar diyar sai dai yana nan yana can wasu salama bainar amakin ko ina yana sallama da su wal da gurin da ya bari fa kana huruju min madinatu tilmisan fitan shi da garin tilmisan sanatan sitta wa samanina wa mi'atun alf kaga yana shekara na talatin da shida haka ne ba? eh to wannan shi ne fitan shi wacce zani zai tafi aikin haji za mu shiga fi aka da tsari ke rushidi wahida ya ce insha Allah Allah ka taimake mu ka ba mu ilimi albarka ƙara mana son manzo Allah Allah ka datar da mu ka fahimtar da mu ka ƙarar da mu ka ɗaukaka darajar mu mu dan shehu tijani ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ka ba mu arziki a tafin hannun mu dan shehu tijani Allah kar ka ba mu arziki cikin zuciyar mu ka ba mu arziki a tafin hannun mu albarkan shehu tijani Allah ka ba mu arziki irin na shehu tijani ka ba mu arziki irin na shehu Ibrahim ka ba mu ikon aikin da suka yi da shi bijaya rasulullahi bijahi martabati inda Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر مدار الذي صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمان ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين الفاتح آمين